الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamal alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 257 a cikin karatunmu na suratul baƙara a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 258 mai Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك haja ibrahima ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك Mm.
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت na'am قال أنا أحيي وأميت Mm.
قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها Mm.
فات بها من المغرب فبهت الذي كفر Mm.
والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahima, shin baka yi tsokaci ba, ilal ladhi hajja Ibrahima zuwa ga wanda ya yi wa annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalamu jayayya, shin saninka bai kai zuwa ga wannan tattaunawar da wannan mutumin ya yi jayayya ga annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalamu, fi rabbihi cikin lamarin ubangijin annabi ibrahim da an atahu allahul mulka saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi sarauta sai ya zamanto wannan sarautar tashi ta sa shi ya yi shishigi har ya zamanto yana ja'in ja yana gardama da annabin allah annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama ai hamalahu bataruhu bi ni'amillahi ala zalika bataruhu bi ni'amillahi wato kangarewar shi da ni'imomi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya mishi shine hamalahu ya doke shi ala zalika akan wannan ja'in ja da annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu wa huwa numrud wato wannan bawan allah wanda ya zamanto har ya yi jayayya da annabin Allah shine Numrud dan Kana'an. Numrud daga cikin kafirai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su mulki na duniya shine ɗaya ɗaya daga cikinsu ne guda biyu ne. Dama waɗanda aka ba su mulki na duniya ga baki ɗayan duniya kacokan mutane hudu ne. Akwai guda biyu musulmai, akwai guda biyu kafirai. To guda biyu musulmai ɗin akwai annabi Suleiman. Annabi Suleiman ɗan annabi Dawud Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mulkin da bai baiwa wani daga cikin annabawa ba, kamar yadda suratu Sa'ad annabi Suleiman ɗin ya faɗa. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa Zulkarnain wato mulki na duniya ga baki ɗaya. Ya mallaki duniya. kamar yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito kissa shi cikin suratul kahfi wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra sannan kuma a cikin karatunmu na ta'alimi mun tattauna akan lokacin da ya niyyar zai yi bulaguro cikin duniya saboda ya zamanto kowane sarki a ƙarƙashin shi yake yadda ya shawarci malamai da sauransu to waɗannan su ne guda biyu daga cikin musulmai wanda allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mulki na duniya daga cikin musulmai to kuma akwai guda biyu daga cikin arnawa wanda na farko shine akwai numrud wannan a lokacinsa ya, ya rufe koha ba shi da wani na biyu don wani sarki da wani shugaba a wannan lokacin a ƙarƙashinsa yake sai kuma wanda ƙissa ta gaba aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha bukhtun nusar wanda ya kashe wata alƙarya to shi ma Allah subhanahu wata'ala ya bashi mulki na duniya a lokacinsa wanda ba wani sarki wanda yake sama da shi a wannan lokacin shine sarkin sarakuna ga baki daya a duniya a wannan lokacin izkala ibrahim wato yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa ya ce wannan badalun min hajja wannan badali ne na ishtimali na hajja alam tara ila alladhi hajja iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa lamma qala lahu man rabbuk yayin da shi wannan sarki numrudu ya ce wa annabi ibrahim wane ne ubangijin naka alladhi tad'una ilaihi wanda kake kiran mu zuwa ga mu bauta mishi mu kadaita shi da bauta annabi ibrahim ya ce rabbi ubangijina shine allazi yuhyi wa yumitu sarkin da yake rayarwa wanda ya so daga cikin bayinsa ya rayar da su wa yumitu kuma yake amsar rawukan wanda lokacin su yayi daga cikin bayin shi ay yakhluqul hayata wal mauta fil ajsad yace ubangijina shine wanda yake halitta rayuwa da mutuwa a cikin jukkuna a cikin gangan jiki na halittun shi na bayinsa bala huwa shikenan namrudu da annabi ibrahim ya faɗi wannan amsa sai ya ce da shi ana uhyi wa umitu ya ce to ai ni ɗin ma haka aiki na yake ni ma ina rayawa ina kashewa yanda allah naka yake san makalkal ni ma haka nake bil qatli wal afwi anhu yana rufin shi yana kashewa wanda ya dace a kashe shi sannan kuma yana yin yafiya ga wanda ya cancanci kisa wada abi rajulaini shi kenan yanzu sai ya nemi da a zo mai da mutane guda biyu a kawo mai mutum biyu faƙatala a hada huma ya kashe ɗaya daga cikin sai ce kaga shi wannan an kashe shi ko ya cancanci kisa an kashe shi wata rakal akhar ɗayan shi kuma ya ce kai kuma jaka an yafe maka kisa shi kenan ya ce to ka gani ma yanda Allah naka yake haka ne ma nake falamma ra'ahu gabiyan lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ga wannan abokin tattaunawa tashi sulkumi ne wawa ne kidahumi ne bai san abin da ake ba qala ibrahim sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa muntakilan yana mai ciruwa ila hujjatin awdaha minha zuwa ga wata hujja wanda ita ce mafi bayani mafi fitowa a fili karara sama da wannan bayani din da ya mishi a farko yace da shi to ranka ya dade naji ce fa inna Allah ya'ti bi shamsi haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana zawwa da rana minal mashriqi daga mahudatta rana tana fitowa ne daga mahudatta wanda take sananniya ko to yanzu fa'ati biha minal maghribi anta kai ranka ya daɗe fa'ati biha min al-maghrib muna buƙatar ka zo da ita daga mahaɗarta idan har da gaske ne cewa abinda ubangijin na yake yi san makalkal kai ma kana yin shi to yanzu idan kai haka za a gane cewa lalle da kai da ubangijin da matsayin ku ɗaya ka zo da shi fa buhital ladhi kafar sai wanda ya butulce wa Allah shine wannan sarki Numrud fa buhita sai ya kidime ta hayyara sai ya ɗimoce wa dahisha ya rikice ga baki ɗayan shi saboda dama haka ne addini yake addini na musulunci idan Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da kai addini na musulunci ka fahimce shi idan kuna tattaunawa da abokin hayaniyarka wanda shi kuma bai fahimci addini ba bai san kimar ubangiji ba to cikin kalmomi kaɗan za ka iya yasar da shi Mm.
wallahu la yahdi al-qawma zalimina ubangiji tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai ila hujjatin zuwa ga hujja wanda take mai kyakkiya duk mutumin da yake kafiri ne arne ne to duk wani abin da zai zo da shi wanda yake nuni akan gaskiyar abin da yake kai din shubha ce zai zo da ita ba wani dalili wanda zai zo maka da shi wadih ka wuduhi shamsi waqta adh-dhahira Mm.
na'am
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Mm.
قال أنا يحيي يحيي هذه الله بعد موتها Mm.
فأماته الله مئة عام ثم بعثه Mm.
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم na'am قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
Mm.
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس Mm.
وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما Mm.
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير barakallahu fikum ubangiji subhanahu wata'ala ya ce aura aital ladhi marra ala qaryatin ko kuma kaga wanda ya zo hucewa ta wajen wata alƙarya kaf din nan yace za'ida silat hiya baitul maqdis wannan alƙarya ita ce baitul maqdis ya zo hucewa ta wajen wannan alƙarya ta baitul maqdis rakiban ala himarin halin kasancewar shi yana haye a saman jakinsa wa ma'ahu sallatu tin wato tare da shi akwai kwando na ɓaure wa ƙadahu asirin da akushi wanda yake na maɗi wa huwa uzairu shine annabi uzairu ɗaya daga cikin annabawa na Allah waɗansu daga cikin malamai suka ce waliyi ne na Allah wa hiya khawiyatun ala urushiha alhali ita wannan alƙarya ɗin khawiyatun tana wofantacciya saƙiƙatun tana yashe ala urushiha akan rufinta lamma kharrabaha bukhtunussar yayin da sarki bukhtunussar ya ruguje ta shikenan wannan bawan Allah da ya zo hucewa ta wajen wannan alƙarya ya ganta kwafai irin garin da ya zamanto an ci shi da yaƙi an kalkashe mutanen babu kowa a cikin garin ko ina yamci Bala, a lokacin nan sai shi annabi Zairu ya ce, Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Yace yaushe ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai raya wannan gari bayan rugujewar shi, bayan yanzu ya zama kwafai, gidajen gabaki da waɗansu sun fara rugujewa saboda an karkashe waɗanda suke raya cikin gidajen. isti'zaman li qudratihi ta'ala wato ya faɗa haka ne saboda girmamawa game da ikon ubangiji madaukakin sarki ba yana ganin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai iya raya ta bane yana faɗar haka ne saboda wato idan Allah ta'ala ya- ya ga damar ya rayar da wannan gari ya zamanto binni abu ne wanda yake mai sauki a wajen Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allah yaushe ne ubangiji tabaraka wa ta'ala zai raya wannan gari macece wannan gari macece ba da ha bayan rasuwar shi bayan rugujewar shi shikenan da ya faɗi haka fa amatahu Allah mi'ata amin sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa wa albasahu ya zaunar da shi mi'ata amin tsawon shekara ɗari summa ba'athahu sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya raya shi liyuriyahu kaifiyata zalika saboda ubangiji ta'ala ya nuna mishi yanda yake rayar da matattu yake tayar da su daga babu qala ta'ala lahu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga wannan bawan nashi annabi uzairu yace da shi kam labista nawa ne ka dade anan zaman ka da kai anan gwalgwadon nawa ka zauna anan ka kai sati ɗaya ko kwana biyu kan makasta huna gwalgwadon nawa ka zauna a nan ƙala labistu yauman au ba'da yaumin malam uzairu ya ce na zauna a wannan gurin yauman tsawon yini ɗaya ne au ba'da yaumin ya ce kai bar ma sashen yini ne au dinnan ma'anar tabal saboda li'annahu nama awwalan nahar saboda yayi barci ne a farkon yini faƙubida sai aka amshi ransa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa wa uhiya inda al sai kuma aka tayar da shi aka raya shi wajen fadawar rana ya zo shi ya faɗi wannan magana sai ya samu wata bishiya sai ya ce bari ya dan yada zango a nan ya huta shikenan da ya kwanta a cikin wannan kwancin nashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa da ya amshi ransa Allah ta'ala bai dawo mai da ran shi ba jikinsa sai da ya shekara ɗari yana kwanci a wannan guri shi kenan da aka tashe shi aka tambaye shi kuma lokacin da za a raya shi hikima ta Allah sai Allah ya raya shi ƙarshen yini ba farkon yini ba ne kwanta sai Allah ya raya shi ƙarshen yini da ya tashi shi tunanin shi fa zanna annahu yawmun nawmi sai ya zaci cewa ranar da yayi barcin a ranar ne ya tashi shi bai tunani ya ɗauki wannan lokaci mai tsawo bai ɗauki bai zamani ya ɗauki ƙarni guda bai na barci ƙala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da shi bal bari dai labista mi'ata amin ka zauna tsawon shekara ɗari ne shekara ɗari kai a kwanci ce amma alamu da za su bayyana cewa shekara ɗari kai shine fanzur ila ba'amika ka yi diba ya zuwa abincinka wannan ɓaure da ka tattara ka zo da shi a cikin kwando wa sharabika da abin shanka wannan maɗi da yake cikin wannan akushi naka ka leƙa ka gani lam ya tasanna bai canza ba bai fara yami ba bai fara bashi ba abincinka bai fara bashi ba ya tasanna abinci idan ya fara bashi ka sa a baki ka ji ya fara lami ya saka wannan shi ne ta sanna abin sha idan ka sa a baki ka ji yana tsami-tsami shi ne ta sanna ya ce to bai fara tsami ba to wannan hikima ta Allah kenan abin da a ɗan lokaci kaɗan yake lalacewa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ya ki lalacewa yanzu ka gangan jiki na mutum yau aka ce mutum ya rasu idan aka kai aka binne shi inda a ce a yadda za a gan shi a nan a fili ba zai sace ba zai fashi don dabbobi idan suka rasu a kai su can bayan gari za ga kwana uku kwana hudu sun cika sun fashi sun yi bashi abinci idan aka dafa maka abinci a lokacin zahi idan baka ci ba yau ya kai gobe za ga cewa abincin ya saka to kudura ta Allah abin da yake sakawa da wuri sai Allah ta'ala ya rike shi bai saka ba ga abincin ga abin sha bai rike shi bai wannan ba amma kuma jaki dan Allah ta'ala ya nuna mishi babbar hikima abincin shi komi bai yi ba dan idan daga abinci ne ba zai gane cewa ya ɗauki wannan lokaci mai tsawo ba lam ya taghayyar bai canza ba ma'duli zaman tare da tsawon zamani da aka ɗauka wal ha'u wato ha'un da yake cikin lam ya tasannah ƙila aka ce asulun wato wannan ha'un ɗin ha ce wanda ce asaliya tana daga cikin asalul kalima kenan min sanahatu wannan ya zo shi ne shi kuma daga sanahatu fi'ilin sanahatu wato na canza abu waƙila lissakt waɗansu daga cikin malamai suka ce ha'un ɗin da take ƙarshen lamyata sanna saboda shiru ne a kyale amma za'ida ce babu ita asali ba da asalinsa shine sana sana lam sanna to sai aka zo da ha'un din min sanaitu shi kuma daga fi'ilin sanaitu ne wa fi qira'atin bi hadfiha to a cikin wata qira'a lam yatasanna lam yatasanna wanzur wato bi qira'ati bi hadfiha waslan idan za a tsaya a kanta ƙurra'u saba'a dukkaninsu alƙurra'u saba'a suna tabbatar da ita amma idan za a yi wasal hamza ibn habib az-zayyat al-kufi da ali ibn hamza al-kisayi al-kufi sun suna shafe ta mun gane da kyau wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila ila himarik yawa to haka suke karantawa amma sauran ƙura'u suna karanta lam yatasanna wanzur ko da za su yi wasu kenan mun gane da kyau wanzur ila himarik ila himarik ubangiji subhanahu wata'ala ce ka diba ka gani ila himarika zuwa ga jakinka kaifa huwa kaka yake fara'ahu mayitan sai ya ga wannan jakin nashi a mace wa izamuhu bidun kashishuwan wannan jaki sun yi fari kal taluhu suna sheki saboda ba wai mutuwar jiya bace ko shekaran jiya Allah ta'ala ce fa'alna zalika bin aikata haka li ta'alama saboda ka san ikonmu wali alaka sannan kuma saboda mu sanya ka ayatan alal ba'thi lin-nasi ayatan lin-nasi alama ce ga mutane wanda take nuni alal ba'athi akan tashin alkiyama wanzur ilal izam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kadiba kuma ilal izami zuwa ga kashishuwa min himarika na jakinka kaifa nunshi zuha a kaifa nunshi ruha ko kaifa nunshi ruha yanda zamu raya su yanda zamu raya su nunshiru nuhyiha bi dhammin nun wato nuhyiha nunshiruha kenan wa quri'a bi fatiha wato akwai qira'a shadda an karanta kaifa nanshuruha min anshara wa nashara wato idan muka doka kaifa nunshiruha fi'ili ne ruba'i na anshara yunshiru idan muka doka kaifa nanshuruha fi'ili ne thulathi na nashara yanshuru an gane da kyau saboda wannan a cikin alqur'ani ya zo shi a waɗansu gurare وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته قراءة الجمهور waɗansu daga cikin malamai suna karanta wa yunshiru rahmatahu sai zamanto anshara yunshiru saboda anshara fili ne ruba'i kenan a alhamza an nuna ashin arra yunshiru za a ce filin sa mudari saboda wa dhammuha min asliha ruba'i amma idan ya zamanto nashara fili ne madi ثلاثي تو وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أمرجح مثاله يذهب ذهب يذهب جاء يجيء استجاش يستجيش ويلتجي كما عند إمام الحريري يكاو cikin littafinsa mulham to shine anan yace min anshara munshiruha sannan kuma kira'a shaza min nashara yanshuru an gane da kyau kaifa nunshiruha yanda muke raya ta wa fi qira'atin bi dhammiha wa zai a cikin wata qira'a wanda ita ma qira'a ce wanda take sab'iyya bi dhammiha da yi wa nunun rufa'a wa zai sannan kuma da zawwa da zayun kambacin ra'un kaifa nunshizuha yanda za mu mammotsar da su kenan ban gane da kyau to kuma bizayi ita ce kira'al alkufiyu na thalatha hamza kisa'i asim ibn abin najud alkufiyun al-thalatha sannan kuma ita ce kira'al abdullahi ibn amir ashami waɗannan guda hudun sun karanta kaifanun shizuha shi yasa al-imamu shatibi da lam yatasanna da kaifa nunshizuha sai ya kawo su a baiti daya wa nunshizuha zakin wa birra'i ghairuhu wasiliyata sanna duna ha'in shamardala wato lam yatasanna kisa'i da hamza su suka karanta lam yatasanna wanzur amma nunshizuha da shi kisa'i da hamza da asim da abdullahi bin amir ashami sai ya zama to nafi almadani da abdullahi bin kathir almaki da abu amr ibn al'ala albasari sun karanta kaifa nunshiruha anan kenan mun gane da kyau wa fi qira'atin bi dammiha wa zai wato a cikin wata qira'a bi dammiha da rufa'a ta nunun wa zai da kuma zaira aynu harrikuha yanda zamu mammotsa su wa narfawaha mu dago sashe mu lika shi da sashe mu dago sashe mu lika shi da sashe summa naksuha lahman sannan kuma daga ƙarshe mu tufayatar da wannan ƙashishuwan da nama fa nazara ilaiha shikenan sai malam uzeru ya kallaci wannan jaki nashi ƙashishuwan jakin shi ga su can ɗaya a can ɗaya a can ɗaya a can wa qad tarakkabat alhali haƙiƙa ta hauhadu da juna kik wannan gurin ya zo shi haɗu da nan wannan gurin ya zo ya haɗu da nan wannan gurin ya zo ya haɗu da nan hal kashishuwa na jaki suka haɗu ga baki ɗaya ga kai nan ga sauransu yanzu kuma babu nama wa kusiyat lahamun kuma aka tufayatar da ita da nama din wa nufikha fihi ruhu aka busa mai rai wa nahika shikenan sai ya fara kuka kuma irin nasu na jaki mun gane da kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falamma tabayyana lahu zalika bil mushahadati yayin da hakan din ya bayyana ga annabi uzairu bil mushahadati da gani na ido a gaban shi hakan din ta faru qala annabi uzairu yace a alamu na yi sani ilma mushahadatin gani wanda yake sani wanda yake na gani na ido annallaha qadirun haqiqa ubangiji madaukakin sarki mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai wato babu abin da yake gagarar ubangiji subhanahu wataala wa fi qira'atin i'lam wato a cikin wata ƙira'a ba la'alam annallaha ala kulli shayin qadir sai ya zamanto kuma amrun min Allah ta'ala umarni ne daga ubangiji subhanahu wa ta'ala lahu ga shi annabi uzairu wato wannan ita ce ƙira'al hamza da kisa'i sun karanta qala la'alam annallaha ala kulli shay'in qadir haka hamza yake karanta haka shi ma kisa'i yana karanta wannan a'lamu anan da hamzatul wasli qala i'lam kenan qala a'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir mun gane da kyau to sai ya zaman to falamma tabayyana lahu lokacin da haka ya bayyana ga annabi uzairu qala allah ta'ala lahu sai allah ta'ala ya ce da shi i'lam kai sani anna Allah qadirun ala kulli shay'in haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komai ba abin da ke gagararsa dan haka ɗaya daga cikin alamomi namu kenan to na'am وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي نعم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا نعم واعلم أن الله عزيز حكيم
ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa zukur ka ambata wa al'ummar kamana idkala ibrahim yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya ce rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhil mauta ka nuna min yadda kake raya matattu ka nuna min in gani Ƙala ta'ala lahu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya faɗa ga annabi Ibrahim, ya ce, A walam tu'umin, shin annabi Ibrahim ba ka yi imani ba ne bi ƙudurati da iko na alal ihya'i a kan rayar da matattu? Ba ka yi imani ba ba ka ba da gaskiya a kan cewa ina da iko a kan rayar da su ba? Sa'alahu, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tambaya annabi Ibrahim wannan tambaya. ba ilmihi bi imanihi bi dalika tare da sanin Allah tabaraka wa ta'ala cewa annabi Ibrahim ya yi imani da cewa Allah yana da iko akan tayar da matattu da rayar da matattu ba don komai ba liyuji bahu bi masu ala saboda Allah ta'ala ya amsa wa annabi Ibrahim tambayar da ya mishi فيعلم السامع فيعلم السامعون فيعلم السامعون غرضه waɗanda suke saurare masu karanta alkur'ani su san buƙatar annabi ibrahim wanda ta sa ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mai yadda yake raya matattu ƙwala bala annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya ce ƙwarai ku ya ubangiji amantu na yi imani da ikonka akan rayar da matattu walakin li ya ɗuma inna ƙalbi ce walakin sai dai sa'altuka na tambaye ka ne li ya ɗuma inna ƙalbi saboda zuciyata ta nutsu ya sukuna ƙalbi zuciyata ya nutsu bil mu'ayyanatil madmumati ila istidlal da gani wanda yake na ido wanda yake abin haɗawa zuwa ga neman dalili a haka na san kana da iko ɗari bisa ɗari ba shakka akan haka nan amma na tambaya ne saboda laisa khabaru kal mu'ayyanati idan na gani da ido na abin zai ƙara sa mun tabbatarwa akan haka an gane da kyau a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadithin abu huraira wanda yana cikin sahihain mazala salama ce na hannu a haƙu bishaki min ibrahim izi ƙala rabbi arini kaifa tuhiyil mauta ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعية ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda ibn hajar da waɗansu daga cikin malamai suka yi sharhin wannan hadisin mazala ya kore kokonto ga annabi ibrahim a cikin wannan ayar na cewa ya yi kokonto cikin yadda allah ta'ala yake rayar da matattu ya ce da a ce annabi ibrahim ya yi kokonto akan haka mu ne muka fi dacewa da mu kokonto itkala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mota shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri irin su ibnu ashur da sauransu suna ganin cewa a wannan ayar kwata-kwata babu kokonto ga annabi ibrahim yana da yaƙini ɗari bisa ɗari akan allah ta'ala yana da iko akan ya rayar da matattu kamar yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ɗin annabi Ibrahim ɗin ya faɗa mai hakan ɗin. Ƙala, ƙala sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa khudh arba'atan min at-tayr Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ka riƙi tsuntsaye guda hudu, ka riƙi guda hudu min at-tayri daga cikin tsuntsaye. fasurhunna ilaika ka tattaro su zuwa gare ka ka yanyanka su fasurhunna ilaika bi kasri sad fasirhunna ilaika wannan ita ce qira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi cikin qurra'u sab'a wa dammaha ita ce qira'al jumhur idan ka cire hamza a cikin su shi kadai ne ke karanta bi kasri sad sauran duka suna karanta wa bi dammi sad ai amiluhunna ilaika ka tattaro su waɗannan tsuntsayen zuwa gare ka wa qaddi'uhunna ka yayyanka su ka musu gutul-gutul ka yayyanka su wa khalid la'amahunna sannan kuma ka garwaye naman su a cikin tukunya guda ɗaya ko a cikin kwano guda ɗaya wari shahunna hakanan kuma ka garwaye jawaskan su gashin su ga baki ɗaya arrish shine gashi irin na waɗannan kin tsuntsaye irin na tsuntsaye shine ake ce da shi arrish ba irin hausa bace wanda kowane gashi za ka ce mishi gashi gashin ƙananan dabbobi sunan shi daban gashin manyan dabbobi sunan shi daban gashin tsuntsaye sunan shi daban irin su kaji da sauransu sunan shi daban gashi na mutane sunan shi daban amma da hausa za ka ce gashi to warisha hunna da jawaskarsu sun maja al'ala kulli jabalin min jibali ardika min hunna juz'an sun maja al juz'an sannan sai ka ɗora wani yanki ala kulli jabalin akan kowane dutse min jibali ardika daga duwatsun da suke cikin ƙasarka min hunna daga cikin namomin wannan tsuntsaye ɗin da ka yanka kowane dutse ka je ka ɗora mai yanki ɗaya tala na nama sun hunna ilaika sannan kuma ka kiraye su zuwa gare ka ya ati naka sa'ayan da su zo maka da gaugawa sari'an za su zo maka da gaugawa wa alam ka yi sani annallaha azizun haƙiƙa ubangiji maɗaukakin sarki mabuwayin sarki ne la yu'jizuhu shay'un ba wani abu wanda yake gajiyar da shi yake gagara shi hakimun gwani ne fi sun'ihi a cikin aikinsa baya ɗora komai face dai a gurin da ya dace da shi shikenan da annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa mai haka fa akhadha tawusan sai ya ɗako malam ɗan gidan sarki ya kawo ɗawusu ya aji wa nasaran da hankaka wa guraban da shahu wa dikan da zakara ya tattaro su ga baki ɗaya kawo ce ya zaɓi waɗannan tsuntsaye guda hudu to waɗansu daga cikin malamai sun faɗi hikimar da ta sa ya zaɓe su waɗannan guda hudu saboda annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ɗaya ne daga cikin annabawa na Allah sannan kuma shi ne abul anbiya idan aka cire abul anbiya na uku idan ka cire annabi adam annabi nuhu shi za ka sayo a gaba to ya ɗauki waɗannan guda uku guda hudun wa fa'ala bihinna ma zukira sai ya aikata abin nan da aka ambata da su da ya kawo su ya yanka su da ya yanka su ya feɗe su ya cakuɗa naman su ya haɗa su a guri ɗaya sai kuma ya je ya ɗaɗɗora kowane ɓangare kowane kaso na naman akan wani dutse daga cikin duwatsun da suke gare shi wa amsaka ru'usa hunna indahu sai ya rike kawunansu a wajen shi wa da ahunna shikenan sai ya kiraye su ce naman zakara su zo su kirkirkirkir naman hankaka shi ma ya zo shi ana a filkin naman ɗawusu ya a filkin naman shawu mun gane da kyau fata ɗayaratil ajiza'u ila ba'dha sai yanki yanki suka yi ta tashi suwa ga likuwa da sashensu hatta ta kamalat hadde suka cika kowanne halitta daga cikin waɗannan tsuntsaye guda hudu sai da ya haɗe har gashin shi baki ɗaya sai da ya koma jikin shi irin na da sun ma'aƙubalata ila ru'usiya sai kuma suka fuskanto wajen kansu wajen annabi ibrahim yana rike da kan kowane zo kik kawai sai ya shiga kowane kik in ya zo sai ya shiga to allah tabaraka wa ta'ala ce ka san da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala gwani ne a cikin aikinsa sannan kuma mabuwayin sarki ne ba abin da ke gagara shi na'am مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سنة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم masha Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sifatu nafaqatil ladina yunfiquna amwalahum siffar ciyarwar waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah ay ta'atihi cikin yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya za a fita yaƙi ne ka fitar da wani abu daga cikin dukiyarka ka damƙa ka bayar wani ne yana neman ilimi ka tallaba mai a harkar shi ta karatu wani ne zai tafi aikin hajji ka tallaba mai ko kai ka tafi aikin hajji ko ka biya wa mahaifinka ko mahaifiyarka hakanan ka yalwata wa iyalanka wajen abin da ya shafi dukiya ciyarwa ta ɗaukaka addinin Allah to misalin waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu cikin wannan hanyar ka matsali habbatin ubangiji subhanahu wata'ala ce tamkar misalin kwaya ce wanda ambatat sab'a sanabila ta tsiras da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin wato a cikin kowace zangarniya aka samu mi'atu habbatin kwaya guda ɗari wato kyakkyawa guda ɗaya tal idan ka shuka ta ka yi ta da ikhlasi ka yi ta don Allah to sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya linka maka ita ɗari bakwai haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithi ingantacce hadithin abu mas'ud wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi cikin littafinsa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi naqatin makhdumatin فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخدومة ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي واتو misalin ciyarwar waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu cikin ɗaukaka addinin Allah tamkar misalin ƙwaya ce wanda ta tsirar da zangarniyoyi guda bakwai a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya guda ɗari fakazalika na faƙatuhun hakanan ciyarwarsu to ba a fuli sabi'i mai ati da'ifin ana riɓanya ta linki ɗari bakwai wallahu yu da'ifu a kasara min zalika liman ya sha'u ubangiji tabaraka wa ta'ala yana riɓanyawa sama da ɗari bakwai ɗin ma ga wanda ya so daga cikin bayan shi wato gwargwadon ikhlasinka gwargwadon yadda za ka samu linkin ba linkin lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da ka kashe dukiyarka akan hanyar shi wallahu wasi'un fadluhu alimun ubangiji tabaraka wa ta'ala fadlarsa mai yalwaciya ce sannan kuma cikakken masani ne bi man yastahiqul mudha'afata ga wanda ya cancanci a rubanya mai so 700 din ko sama da 700 ko ƙasa da 700 na'am الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيكم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Allazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke kashewa dukiyoyinsu suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah. summa la yutbi'una ma anfaqu mannan sannan kuma ba sa bibiyar abin da suka kashe din abin da suka ciyar din na ɗaukaka addinin Allah a hanyar Allah din suka kashe to kuma ba sa mishi bita da kulli mannan da gori alal munfaƙi alaihi akan wanda suka ciyar din bi qaulihim masalan da faɗar su ga misali su ce qad ahsantu ilaihi cewa na kwanan nan kun ga yana cikin fara'a ko yana cikin bushasha ai ni ne na bashi jari ai in ba dan ni ba kasuwar tashi wannan yanda ta sayo shi gaba wallahi da sai ya tafi jadu kana fadar haka ka lalata ladanka kana cewa qad ahsantu ilaihi haqiqa ni ne na kyautata zuwa gare shi kaga wannan kwanan nan yana sawa sabbin kaya ko har da hula ko wallahi ni ne na bashi complete biyar ne a gobe za ga ya sa wani ba kaga ka lalata ladanka wajabartu halahu kuma ka ce kaga wani ani ne na gyara mashi yanayin shi na gyara mai yanayin shi da a yi tunanin shi ba haka bane ka ce wallahi ni da na ga wani makumcin shi ya fara fitowa na san kawai an samu lahiya ka ce kwarai kwarai ko ayi wannan yarinyar ni na same ta na mata nasiya na ce in dai tana wa Allah ta zauna a gidanta yau tana gidan shi gobe ta gidan shi kullum hankalin shi a tashi wallahi sai da na sa baki yarinyar nan ta zauna in ba dan ni ba wallahi in ba dan ba wannan alman da ba zai yi ba dan da ja hatta kawo kayan ta gida ka bata ladanka mun gane da kyau shine Allah subhanahu wataala ya ce sannan kuma ba sa yin bita da kulli game da abin da suka kashe din na dukiyarsu da gori to yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ba zai shigar da su aljanna ba almannanu bima a'ba haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin da yake cikin sunan na imamun nasa'i ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce salatatun la yanzuru Allahu ilaihim al'aqu liwalidayhi wal mar'atu al mutarajjila wad dayus wa salasatu la yadkhuluna al jannata al'aqu liwalidayhi wal mudminu al khamar wal mannanu bima a'da zala ce dangin mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kallace su ba da ido na rahama na farko wanda ya kangare wa iyayen shi wanda ya rena mahaifan shi ya bijire musu da kuma mace wanda take shigar maza macen da kawai ta mai da kanta ita ma namiji ce za a iya gogawa da ita a kowane bangare inda namiji ne zai shiga ita ma za ta shiga da kuma mutumin da ba shi da kishi mutumin da duk abin da ya shafi harkar kishi shi ba ruwan shi da shi don a ce matar shi ta zama wayayya ana damawa da ita ana tabawa da ita cikin maza da sauransu shi inda za a ce matar shi tana da kyau to wannan shi komai ya huci a gurin shi wannan shi ma Allah ba zai kallace shi da idan rahama ba sai kuma mutum uku wanda ba za su shiga aljanna ba wancan daga cikin guda uku wanda Allah ba zai kallace su da idan rahama ba akwai wanda yake kangare wa iyayen shi to har shiga aljanna shi ma banda shi a ciki sannan kuma mutumin da ya zamanto kwastoma ne bangaren giya mutumin da yake dakon giya da mutumin da yake shan giya da mutumin da ya baiwa giya gaba ba baya ba wannan shi ma ba zai shiga aljanna ba sai kuma mutumin da duk abin da ya bada sai ya yi gure shi abin da zai baka abin da zai bani zai ce dama ba dan Allah ya ba dan mutane ya dan a faɗa kuma kaɗan kana zubar mai sai ya gaya maka in ba dan ni ba ka isa ka shiga wannan gidan nan lokacin da aka zo siyan gidan nawa ce ka kaji ka arba'in ce ka kawo ni na ba da jika sat tona maka asiri a cikin jama'a wannan ba zai shiga aljanna ba kada ya tunanin cewa abin da yake bayarwa na sadaka zai samu lada a wajen Allah ba wani sisin kwabo da zai samu a gaban Allah tunda tunin da ya ja ya jefa ɗebewa kauna a cikin zuciyar wanda ya tallabawa din a wannan lokacin shi wanda ya tallabawa zai raka da na san haka wani zai mu wallahi da na zauna da yunwa na gwammace in kwana da yunwa da ya bani abinci loma daya na gwammace in je in shiga haya da ya bani gidan nan nashi aro na gwammace in yi kaza da a ce na yi kaza din nan nashi to haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wala azallahu sannan kuma bai zamanto yayi bita da kulli ba game da abin da ya ciyar din da cuta da cuta ga cuta lahu ga shi wannan wanda ya ciyarwa din bi zikir zalika da ambaton wannan alkhairin da ya yi ilaman la yuhibbu wuqufahu alaihi zuwa ga wanda baya so ya san da cewa wani shi ya mishi alkhairi kawa mutum alheri shikenan ka je ka samu makiyin shi ka ce wani ka gan shi je da da shadda ko ya ce kai mutum na gan shi yana cikin fara'a da sauka ce aka yi ni ne na bashi shikenan ka gani yanzu hasadar da yake mishi da cewa bai sai ya sa sabbin kaya ba zai ce dama ni na sani in ka ga wani da kaya ai dama suwana ne in ba dan suwana ba ya za ya fito kaga baka zo ka sa shi gaba ka mishi gori ba amma ka gaya wa wanda ya samu lagon shi ka ce ka ga wani yau ka gan shi a saman moto sabo ko ya ce ai da ya tafi jado din na ya zo shi ka ba shi tsoro ka ce da ya tafi jado din na ya zo shi ai ya siya kai kuma ka sani sare wani ne ya siya mishi amma da ya ce gaskiya ya yi katarin tafiya shi kuma da ya tafi jado din ya zo kudin mota ma da aka bashi da zai zo shi amma dai yana zauwa kawai sai aka yi katari kawai wani abokinsu ko wani dan uwansu ya aiko wani kudade aka ce a bashi miliyan daya a ciki kawai shi kuma ya dako moto sabo dal ya dako moto sabo dal ya dimki uku ko hudu to yanzu wannan abokin hamayya ta yi zai ce neman Allah ya kai mu satin sama sai na tafi jado din nan mu je mu ga wani da ake toya a can ya zai ci wahala kuma ya dawo mun gane da kyau wani hawihi da makamancinsa an gane da kyau kaman koda ba za ka mushi gori ba sannan kuma ba za ka gaya wani ba idan ya zo shi ka ɗauka ka ba shi amma za ka zage shi matsiyacin banza matsiyacin washi kai kullum ya dai a maka kai kullum ya dai a maka ba ka taɓus ka je kawa kanka an gane wannan shi ma za ka ɓata ladanka ka ba shi ka zage shi to gwanda ka hana shi ka ce alaba da sa'a ya fi ka ba shi ka zage shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ce lahum ajruhum sakamakon ladansu ya tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su lada wanda yake mai girma wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a gobe kiyama kan abin da za su tarda walahum ya nuna sannan kuma ba sa yin bakin ciki kan abin da za su bari a baya na iyali da sauransu a wannan gida na duniya a cikin abin da ya shafi mannan shine mutum ya dinga lissafa ni'imomin da ya yi wa wani ko to daga ciki kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani haramu ne mutum ya yi gori to amma akwai gurare guda biyu ko guda uku wanda yake ya halitta wanda shi wannan baya daga cikin haramun da yake gori ne wanda yake na haram na farko alwalidu ala waladihi mahaifi ya yi wa ɗanshi gori wannan ba haramu ba ne ɗanka ka ciyar da shi ya tashi ka kula da tarbiyyar shi ka kai shi makaranta ka sa shi yayi kaza yayi kaza daga karshe ya zama wani abu sai zama duk ni'imar da ka mishi ta baya butulci to babu laifi ka sa shi gaba kar ka zazzage shi nan lokacin ka sani sarai ai ba akwai bacci nan lokacin da zaka je ka yi yan ni na ciri na kullu gonar mu ta guri kaza na saida na zuba maka kana tuni nan da aka zo lokacin nan da damuna da aka ce sai an kai wata takarda muka zo muka ciri muka kullu kayan kaka bai iso ba lokacin nan naje ni kana gani naje gidan alhaji ne da naje ni neman ramce he da ya zazzage ni ma kafin ya bani amma duka ne hakuri saboda na san wannan bukata taka in aka samu mu ne muka samu amma yanzu ka zo ka samu share ta ka kasa siya mu a gida babu laifiya mushi wannan gurin an gane babu laifiya mushi wannan gurin saboda shi mahaifi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la yuqadul walidu bil walad hadisin Umar dan Khattab wanda yana cikin Tirmidhi mahaifi ko da kashe dan shi to ba za a ce aje a kashe shi ba shi mahaifi saboda yana da matsayi mai girma a wajen shi dan nan wanda shine sababin zawar shi duniya dan haka dan ya mishi gori akan abin da ya mishi na baya har ya zama wani abu kuma yanzu ya yin wani abu a cikin gida babu laifi ya mishi gori ce dan menene dan mun ce ka siya mu sharata har ka ce ba ka siya ba ai ka san dai ba haka ba ka samu kanka ni inda a ce zan yi lissafi halba na sai basharatu goma akan kuɗin da na kashe akan karatunka nan burebe ta fara da ka buga baka samu ba ta biyu baka samu ba kai da na cire na kullu jika sha biyar na kai da fari shi mai lakwal din yana baya amsa ba aka tattaushe shi ya amsa na kawo goma ɗaya kaza ne kaza a haka na biya kuɗin yin bureben ka ka zo ka aba kai da ka ba mu wahala ɗari da sattin ake zuba kai ka mishi ka zazzage shi kuma gaje tashi jaka in ka yi kayan baka yi ba za ka ce baka zub da ladanka a wannan lokaci ladanka yana nan a aji saboda wannan ɗane shi sai kuma wa shekhi ala tilmidi haka malami ga ɗalibinsa babu laifi zai mushi haka nan irin yanzu misali zamani wannan da muke ciki wani lokacin za ga wani ɗalibi ne ya yi karatu a gurin malamin wannan ya cancane shi ya girma ya cancane shi ya girma amma zai fito talabijin ya raka zagin wannan malamin ya raka jifan shi da bid'a ya raka jifan shi da kaza ya dinga jifan shi da kaza to wannan babu laifi a lokacin malamin ya fito ya yi magana ya ce kai dai ka san ai ba haka ka samu kanka ba ya mushi tatas shi ma ba za a ce ba kuma ya zub da ladan koyar da shi da yi saboda shi yaron shi ya fito da fitina sai kuma na uku wasayyid ala abdihi shugaba akan bawon shi shi ma ya halitta ya mushi wannan iya zamanto bawa ne wanda yake almubaziri lalataccen bawa shugaban ya mishi ya mishi ya mishi amma kuma shi yaron baya gani to yanzu babu laifi a wannan lokacin shi ma shugaban ya mishi gori ce kai yanzu inda kai mutumin kirki ne yanda na saka maka kafa yanda na daga maka kafa ai na so a ce na so ka da alheri nan na ce a kullum ka raka min jika-jika ai na sani sare wannan mota tana zawa in ta zo rana daya jika talatin kake samu in na maka bakin ciki ba ta zama jika goma goma za ka raka mun kullum amma dan kai naka na kanka lokacin da na ce ka ba da jika ɗari biyar a rana ɗaya za ka iya fidda ni amma ka zo ka wani zaka raka zancen ko jika uku babu a gurinka kai ba ka da tunani kaza kaza kaza babu laifi shi ma mushi wannan mun gane da kyau babu laifi ina ga wannan su ne gurare guda uku ya ce falaisa bi haramin wannan ba haramu ba ne yinsu wa bi hadal kadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik